ko ana neman sa ko ana bukatar sa shi ya sa kwaryarsa ya wanke kwaryar har sau bakwai ana bukatar ya wanke kwaryar har sau bakwai
حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال wato sinadin yazo wato hadisin daga hadisan muwadda ne kuma sinadin yazo ɗaya daga cikin asahul asanidi an abi hurairata shine an abi zinadi an al-araji an abi hurairata abu huraira yace na'am Kala.
Inna Rasulallah cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kala ya ce.
Iza sharibal kalbu fi ina ya ahadikum.
Idan kare ya sha wani abu a cikin ƙwariyar wani a cikin ku.
Falyaghsilhu sab'an.
To ya wanke ƙwariyar nan har sau bakwai. Ya wanke ƙwariyar nan har sau bakwai. Wato a nan sai aka samu bambancin fahimta tsakanin malamai. me yasa aka ce a wanke ƙwaryar nan har sau bakwai to malikawa suka ce wannan wanke wadda aka ce a yi ta abuda don zarar ibada ne ba wai don kare na jasa ne ba ba don yawon kare na jasa ne ba suka ce yau ai ga hujja ƙur'ani ba yana faɗa ba cewa ya tsaro na kama za a uhilla lahum hilla قل هل لكم طيبات وما علمت من الجوارح مكلبين ai ya halatta kare ya kama farauta a ci ba kuma a ce sai an wanke inda ya kama farauta nan da bakinsa ba ashe kenan yawon kare ba na jasa ba ne bari ma su malikawa suka ce ai di yawo inda yawon ya fito daga abin da yake mai rai ne to wannan yawon ɗahiri ne sai dai in ya fito daga abin da yake mai najasa ne abin da yake matacce ne amma matukar yawon nan ya fito daga mai rai to ɗahiri ne sai fa idan ya zamo ko ya ci najasa ya zamo da najasar a bakinsa to wannan ya zamo ta cuɗanya wannan yawon nasa to a sannan yawon sai ya zamo najasa amma in ba haka ba ya suka ce illar tsarkaka rayuwa wanda duk yake da rai to tsarkakakke ne duk wanda yake da rai tsarkakakke ne fahimtar malikawa kenan shafi'awa da kuma wasu malaman mafi yawan malamai suka ce a'a abin da yasa aka ce a wanke a ƙwaryar nan domin najasa kare najasa ce a musamman yawunsa najasa ne najasar ma wadda take mugallaza shi yasa aka ce sai ma an wanke har sau bakwai a wata ruwayar ma aka ce sai an ƙara da turbaya ruwayar da su malikawa ba su yi aiki da ita ba saboda suna ganin maganar sa turbayan nan akwai irdirabi a game da ita saboda a sashen ruwayoyi an ce ulahunna a sashen ruwayoyi ko an ce uhurahunna an ce idan ya zamo a sanadi na hadisi ko a matani na hadisi an samu bambanci to sai a ce wannan hadisi ne murdaribi sai a ce hadisi ne murdaribi in a sanadin ne a ce murdaribul isnadi in kuma a matanin ne sai a ce murdaribul matani shi kuma hadisi matuƙa ya zama murdaribi ne ai ya zama rarrauna shi yasa ta wannan bangaren sai suka ce ai nan wajen rarrauna ne wal ihtilafu mujibun wal irqirabu mujibun lirrafi yanda wato iraki yake faɗa a alfiyarsa ta hadisi kal haddi lis suturati jammil hulfi wal irqirabu mujibun lirrafi kuma su malikawa an samu sabani tsakaninsu a game da wannan wankewar na'am me hukuncinta ma na ira almajiran imamu malik na iraq su yadda suka ruwaito shine cewa hukuncin wannan wankewar wajiba ce dole ne a wanke kwarya amma almajiran imamu malik na misra da na magarib su yadda suka ruwaito shine cewa wanke wannan ai mustahabi ce wani diba wani diba gasalo ina'in yadda mai mutasar yake faɗa biyu logi kalbin auki labi ta abuda ta'abbuda bila ta taribi shi yasa zancen da ya fi shuhura a masabar malikawa shine cewa wankewar dai mustahabi ne amma akwai kauli da cewa wankewar wajibi ne amma sauran malamai su sun tafi akan cewa wankewar wajiba ce a wanke kwariyar da kare ya sa baki a cikinta wajibi ne a wajen sauran malamai amma a wajen malikawa su aka sami saɓani to ruwa da ta fi shura shine cewa dai ba wajibin ba ne yadda mai mahutar ya takaita a kan ta ko ko da yake mai irshadu salik askari shi ya ruwaito ya kawo magana cewa wajibi ne to
حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل السرى cewa wani mutum ya ga wani kare yana lasar ƙasa saboda tsananin ƙishirwa ya sa harshe yana ta lasar ƙishirwa yana ta lasar ƙasa dandanshin da yake ƙasar wai shi yake ji kamar ya sha wani abu kishirwa ta kai shi inda ta kai min al'adashi saboda tsananin kishi fa hadha rajulun khuffahu sai shi wannan mutumin da ya ga karen nan haka ya cire takalminsa faj'ala yaghrifu lahu bihi ya haɗe yana kan fato wa karen nan ruwa da takalmin nan hatta arwahu har ya kosar da karen ya zamo duk kishirwar da take tare da karen nan ta tafi fashakarallahu lahu Allah ya gode masa wannan aiki da ya da sababin haka ya shigar da shi aljanna to kare ma kenan yana cikin wahala an kula da shi kula da shi ta sabautawa wanda ya kula din shiga aljanna to ballantana mutum a buhari ya kawo na hadisin a gurbin wancan don ka a ɗauka cewa ai an ce kare in ya sa harshe a kwarya ma sai an wanke har sau bakwai a ce to ashe shi kenan wani abu ne wanda ba za a tausaya masa ba ko kare ne a tausaya masa ko kare ne a tausaya masa in an ga yana cikin wani hali na kakanuka yi a san yadda za a yi a ga an fid da shi shi yasa aka ruwaito irin haka daga manyan bayan Allah wata ran maulan musho Ahmad Tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya fita bayan fas sai ya ga an kawo wani jaki maras lafiya yana dab da mutuwa an jefar da shi a wajiyar gari sai ce a'a wannan fa aka ce ai masu shi ne suka kokari suka kawo shi tun yanzu don sun ga alamun mutuwa zai ba sa son su wahala ya mutu su wahala ɗauko gawarsa shi yasa tun yanzu suka san yadda suka yi suka koro shi ya zo hannun sai ce ai wannan samsam ba za yi ba haza la yahillu ya samu wani cikin sahabbansa ya wakilta shi cewa koyaushe ya ringa kawo jakin nan abinci da abin sha da duk abin da yake bukata ya kawo masa magani ma ya kawo masa magani ma ce ai bai halatta a ce za a kyale shi ba shi yasa ashe duk mai rai yana da haƙƙin a kula da shi duk mai rai yana da haƙƙin cewa a kula da shi ko da ja'a dabba ce ko da kare ne ko da kare ne in an kula da shi za a samu kyakkyawan sakamako a wajen Allah tabaraka wa ta'ala to shi yasa wato ya zo a sashen ruwayoyi da manzon Allah ya faɗi wannan sai sahabbai suka ce ashe kenan in mun kula da dabbobi ta fuskar kula da dabbobin nan za a ba mu lada manzo Allah ya ce kwarai duk wanda Allah ya sanya wa hanta to lalle in ka kula da shi za ka samu lada a wato in ka kula da shi za ka samu lada wasu a cikin malikawa suka ƙara kawo hujja akan abin da suka tafi a kansa na cewa ai shi kare ba najasa ne ba duk mai rai ma ba najasa ba ne da cewa yau ba ga buhari ya kawo wannan hadisin ba bayan wancan gashi shi mutumin nan ruwan da yake ɗebowa a takalmin nasa yake ba karen yake sha gashi ko an san an halatta sa huffi a yi sallah an halatta a sa takalmi huffi a yi sallah ba tare da an wanke ba inda ba a ce sai da ya wanke ba shi yasa ashe kenan ya kare ba za a ce ai najasa ba ne in ji malikawa shi dai wannan hadisin yana daga hadisan da yake wato buhari tsakaninsa da manzon allah sallallahu alaihi wasallama mutum shida ne tsakanin buhari da manzon allah sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisin har mutane shida ne kuma ya haɗa mutanen garuruwa daban-daban ga mutumin marwa ga mutanen basra ga mutanen madina a ciki na ƙarshen abdurrahman ibn abdullahi dinarin da mahaifinsa duk mutanen madina ne abu salih zakwanu shi ma mutumin madina ne yasa akwai mutanen madina a sinadin akwai mutanen basra akwai kuma mutanen marwa to kuma hadisin nan dai a nan gaba buhari zai kawo shi a kitabun shurbi hakanan zai kawo shi a kitabul mazalimi hakanan zai kawo shi a kitabul adabi shi yasa ba wai waje ɗaya ba ne kawai buhari ya ruwaito shi hakanan wato zai kawo shi ma a kitab zikir bani isra'ila kuma muslim ya fidda wannan hadisin a hayawan wato kitabul hayawan hakanan abu dawud ya fidda hadisin a kitabul jihadi to
وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي wannan tunda shi Ahmad bin Shabib malamin Buhari ne shi yasa za a dauka wannan isnadin ba wai mu'allaki bane ba wai mu'allaki bane wato amman lazi li shayhihi bi qala azafa kum lahu tisala hadisin da Buhari ya dangana ga malamin sa da cewa qala to za a ce mutassili ne kamar wannan tunda Ahmad bin Shabib yana cikin malamansa shi wato ya mutu bayan shekara ta ɗari biyu to yake cewa نعم حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثنا حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه واتو حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب نعم وانا حمزة إن دي كان سيدنا عمر نعم عبد الله بن عمر نعم تو أنا أبيه يا كبر جماعة عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر يتي كانت الكلاب تبول a karnuka sukan zo su yi bawali wato kubilu takan zo wato dubiru ta tafi hilmastiri a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama fi zamanin a rasulullahi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walam yakunu yarshuna shay'an ba sa cewa bara sai sun yayyafa ruwa a inda karen nan ke takawa ko inda yake bawalin ah, suna yin sallah haka wannan wato hujja ce ga hanafiyawa da suka tafi akan cewa idan najasa musamman wadda take ruwa ce kawai ta zuba akan ƙasa sai ƙasar ta bushe to ai ƙasar ta tsarkaka ba sai an zuba wani abu ba na'am don ko ga wannan an tafi akan cewa fitsarin karen nan dai najasa ne na'am za a ce amma kuma an zama da zamowarsa ya bushe a to daman ko hanafiyawa da wasu manya ma a cikin tabi'ai kamar muhammad ibn al-hanafiya dan sayyidina ali duk sun tafi akan cewa najasa ruwa na- ruwan- ruwan- najasar da take ruwa ruwa in ta taba ƙasa idan ta bushe shikenan wajen ya tsarkaka wanda imamu malik ya yi aiki da wannan abinda ake kira mura'atul hilal a inda ya ce idan mutum ya taimama a wajen da yake najasa ne amma najasa ta bushe to zai sake sallah ne a wakaci kawai shine mai mutasar ma ke cewa waƙata sara alal waƙati lil qa'ili bi daharatil ari bil jafafi imam malik radiyallahu ta'ala ne ya ce kawai a sake sallar a wakaci dan akwai wa'ansu a cikin malamai da suka ce ƙasa in najasa da take ruwa ta taba ta in ta ta bushe to ta tsarkaka kamar shi Muhammad ibn Hanafiya dan Sayyidina Ali kamar Abu Hanifa kamar wasu manya daga malamai kuma wannan hadisin kamar hujja ce gare su hujja ce gare su abinda sahabi yace ana yi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama matsayinsa matsayin hadisi marfu'i قول الصحابي من السنة أو نهو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأسره تو على الصحيح وهو قول الأكثر آه وقوله كنا نرى إن كان ما إرافة فمن قبيله ما وقع تو تو سي حدثنا حدثنا عبد بن عمر مم.
قال حدثنا شعبة مم.
عن ابن أبي صفري مم.
عن الشعبي مم.
عن علي بن حاتم قال تو سألت النبي صلى الله na عليه tambayi annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam adi ibn hatim ibn abdullah ibn sa'id ibn al-hashra wanda ubansa hatimu ya shuhura da baiwa نعم Ya- yana daga cikin waɗanda ake musu kirari da yin alheri a duniya sai dai sai Allah ya sa shi bai riski musulunci ba amma ƴaƴansa biyu da saifana da kuma ɗan uwanta adiyu su duk sun riski musulunci sun musulunta sun zamo a cikin manyan sahabbai an ce shi adiyu ibn hatimin ya yi wafati ne a kufa zamanin da mutar yake ya ci kufar da yaƙi shekara ta 68 an ce ya daɗe a duniya akwai ruwaya da cewa sai da ya shekara 180 a duniya shi adiyu ibn hatim a gaba daya a littafin nan na buhari yana da hadisai guda bakwai wannan ɗaya ne daga cikin hadisan guda bakwai kana adiyu ibn hatimin yake cewa سألت النبي لا تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم فقال daga menene hukuncin yin farauta da karnuka نعم a nan buhari bai bayyana wannan nukudar ba amma a nan gaba a kitabu saidi zai kawo wannan hadisin ya bayyana wannan nukudar faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza arsalta kalbaka mu'allama idan ka saki karenka wanda yake ka koya masa yadda zai kama farauta faqatala sai ya je kama farautar ya kashe ma fakul to ya halatta ka ce ko da baka yanka ba ko da karen nan ne ya kashe wai za a kala ya zama wannan hadisin ya dace da aya ta suratul ma'ida wa ma allamtum min aljawarihi mukallabi تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله
wai za a kala amma idan sai da karen nan ya fara ci daga wannan farautar da ya kamo falata akul to kada ka ce za ka ci a sannan bai halatta kai mai karen ka ci daga wannan farautar ba me yasa fa inna ma sakahu ala nafsi domin ya kama farautar ne domin kansa ba kai ya kamo wa ba inda kai ya kamo wa ba zai fara ci daga cikin farautar ba
qultu adi ibn hatimin yace sai na ce arsulu karbi nakan saki kare na ga farauta fajidu ma'ahu kalban akhara sai in samu wani karen yayi tarayya da shi a wajen kama farauta ko kashe farauta qala manzala ya ce fala to ta'kul irin wannan inda har sun riga sun kashe wannan farauta sun kashe dabban nan to kakkace tunda karenka ya tarayya da wa- da wani karen fa inna ma sammaita ala domin kai kalbika ka ambaci sunan Allah ne da zaka saki karenka wa lam tusammi ala kalbin akhara baka ambaci sunan Allah ba akan wani karen daban shi yasa ta yiwu shi wannan ne ma ya fara kamawa sai ma da ya zarce makasar sannan naka ya zo ya tadda shi suka karasa kashewa shi yasa aka ce a wannan halin kakkace
babu man la yara ru'a wato wa- wannan wato zahirin hadisin shine cewa ashe yin bismillah wajiba ce kenan na yayin farauta ko yayin yanka Eh, ya zama kenan da a ce ma za a yi yanka ba a yi bismillah ba ko za a saki kare ga farauta ba a yi bismillah ba ko da mantuwa ne ko da gangan to sai ya zama wannan abin da aka yanka ko aka kama bai halatta a ci ba na akan haka zahiriyawa suke hanafiyawa da malikawa ko suka ce dan mutum ya mance bai bismillah ba to wannan bai hana ya ci abin da ya yanka ba ko da a wajen sakin karen ne ya mance bai bismillah ba bai hal- bai hana ya ci abin da karen ya kama ba amma idan da gangan ne bai bismillah ba to wannan bai halatta a ci abin da aka yanka bisa an bar bismillah da gangan ba na Ah, saboda ah, abin da zai zo ko abin da ya zo a qur'ani wala ta kulu min malami suka ismullahi alaihi wa innahu la fisq shafi'awa so sun fi kowa ta hafifi a nan dan cewa suka yi yo ai ma yin bismillah ba wajiba ba ce sunna ce na shi yasa su a wajen su wanda yake musulmi in ya yanka dabba ko da gangan ya bar bismillah sai a ci ya yi dai ba daidai ba amma bai sa haka din bai sa a ce dabban nan da ya yanka ta zama mushe ba a zai za a ɗauka cewa a wato za a ci Na.
ya yi dai ba daidai ba ne ya bar sunna to babu man lam yara alwudu'a illa min wato al-makhrajayn buhari ya sake kawo wannan hadisin ne don ya nuna cewa kowace hadisin na farko da aka gani ya sa a ringa shayin yin farauta da kare na inda an ce in kare ya sa bakinsa a ƙwarya ma sai an wanke bakwai to ballantana dabbar da ya kamo ba san irin yanda ya gogayya da ita ba da irin yawunsa da ya shiga cikin dabbar to sai buhari ya kawo wannan dan ya ɗauke wannan zata dan ya maganin wannan zata to a shi wannan hadisin da buhari a isnadin nasa akwai mutum biyar tsakaninsa da manzo sallallahu alaihi wasallam kuma dukkan wanda suka zo a isnadin hadisan hadisin nan manyan malamai ne manyan malamai ne kwarai kuma hadisin nan nan gaba buhari zai sake kawo shi hawaje uku zai kawo shi a kitabul buyu'i zai kawo shi a kitabul saidi zai kawo shi a kitabul zaba'ihi kuma hadisin nan muslim ya ruwaito shi haka ma ibnu maja ya ruwaito shi to su da muslim da ibnu maja su sun kawo shi ne a kitabul zaba'ihi to na'am babu mallan yara wudu'a illa min al-makhrajaini babu wanda yace alwala ba ta wajaba sai idan wani abu ya fito daga kubulu ko duburu abin da ya fito ta zakari ko fardin mace ko ya fito ta dubura shi ke wajabta alwala kamar jinin habo ko wani jini ya fito daga mutum ba alwala kenan a kan sauran ba zai wajabta masa alwala ba sai dai a ce a wanke wannan jinin
wa kawulin layi ta'ala wato sabanin hanafiyawa hanafiyawa su suna ganin wanda yana da alwalayi a ƙaho to alwalarsa ta ware matuƙa jini ya fito to alwalarsa ta ware sai ya sake alwala a wannan babin dai za a yi bayani akan faɗin ubangiji subhanahu wa ta'ala auja a domin kuminar gaidi ko wani a cikin ku ya je tsuguno to a sannan ne fa'a wato ku yi alwala in ba ku samu abin da za ku yi alwala ba to fata yamma musa idan ɗayi ba.
Na'am. Wa ƙala a ɗa'un.
A ɗa'un abin rabahi ɗaya daga cikin manyan tabi'ai wato hadisin da Ibn Abi Shaybata ya kawo shi da isnadinsa a musannaf.
Na'am. Himan ya ƙarfi min dubur dudu.
Dangane da wanda tsutsa ta fito daga duburarsa awamin zakarihi ko a ce kamar kwarkwata ko wani kwaro ya fito daga zakarinsa yu'idul wudu'a adau yace sai ya sake alwala adau yace sai ya sake alwala akan haka imami shafi'i da imamu ahmad da isaqun rahawaihi da abi da abi saurin da sufyanu sauri da auza'i duk suke cewa alwala na wajaba da sababin fitar tsutsa daga dubura katada tuku da imamu malik suka ce a alwala ba ta wajaba a kansa domin wannan nadiri ne fitar irin wannan nadiri ne shi yasa sai abin da aka adanta fitarsa shi mutum yana cikin sallah sai ya dariya a'adar salata sai sake sallan ne walawai idil wudu'a ba a neman sa da ya sake alwala dariya a sallah ba ta rore alwala akan haka mafi yawan malamai suke amma abu hanifa allah ƙara dagare shi ya ce in mutum ya ƙyaƙyata dariya yana cikin sallah sallah ko da ake mata ruku'u da sujjada ya zama murya wanda suke kusa da shi sun ji to sallarsa ta ɓaci kuma alwalarsa ma ta warware amma idan ba ta warware ba to wa qala al-hasan hasan al-basri yace in akhadha min sharihi idan mutum ya ɗiba daga gashin kansa ko na wato gashin bakinsa wa azfarihi ko ya yanke a farcensa aw khala huffaihi ko cire hukufunsa fala wudwa alaihi bayan ya shafa a kai to duk wannan ba a cewa sai ya sake alwala alwalarsa tana nan
wa qala abu hurairata abu huraira ya ce wato wannan abin da aka rawaito daga sanar basari ya dace ta wani bangaren da yanda yake a masabar malikawa domin sun faɗa wala yu'idu man halaka ra'asahu wanda bayan ya yi alwala ya aske kansa ba a bukatar sai ya sake shafakan au kalama asfarahu a wafili ya tihi hilafu
wakala abu huraira ta abu huraira ya ce la'uduwa illa min hadasin alwala ba ta waje ba sai ko da sababin fitakari
ويذكر عن جابر an ambata daga jabir ibn abdullahi أن النبي صلى الله عليه وسلم to wannan hadisin buhari ya kawo shi mu'allaki kuma bai nuna karfafa shi bane cewa wai yuskaru نعم cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama كان في غزوة ذات الرقاء a yana ya- a yakin da aka je wanda ake wa lakabi da zato riqa'i فرمي رجل بسهم wato shi hadisin imam ahmad ya fidda shi haka nan dara kudini ibn zaimata kuma da ibn hibbana da hakim sun ce hadisi ne ingantacce duk an fidda shi ne ta hanyar ibn isaka Na'am.
ibn isaka shine asalin wanda ya rawaito hadisin malamin nan na sira malamin tarihi na madina wanda ya fadi hijira ta 151 نعم to a a wannan yakin da ake wa lakabi da za to riƙa'i abin da sa ake mata lakabi da za to riƙa'i an je sahara ne inda yake mai yashi kwarai lokacin tsananin zafi to saboda zafi sai zama sahabbai sukan yanki keta tufafinsu su ɗaure kafarsu saboda zafin ya kai inda ya kai taka rairayi ne a tsananin zafi shi yasa aka yi wa yakin lakabi da za to riƙa'i tana cikin yakokin da manzo Allah ya je amma ba a samu kamsawa da abokan gaba ba wanda sai da Yusuf Labani yake faɗa gada fanun zato riqa'i bawadun dumatun wal ashiratul abwa'u نعم to فنزفه faru الدم min rajulun aka harbi wani mutum shine Abbad ibn Bishirin da sahabin da kibiya kada zaba hudamu sai jini ya dauke shi فركع ya ruku'u Wasa jada.
wato ya zama ruku'u yana am jini yana ta fitowa daga gare shi sai mutumin nan ya ruku'u tare da cewa jinin nan yana fitowa daga gare shi ya sujjada ومضى في صلاته ya ci gaba da sallarsa ga jinin da yana zubowa amma bai yanke ba Mm.
saboda sallar yake yi wadda ta amsa sunan sallar Na'am.
Ah, yana jin daɗin sallar abinda a- a- abinda ake ɗanɗana Mm.
a cikin sallar Mm.
to وقال الحسن da shi yasa ashe kenan jini dan ya fito daga jikin mutum bai warware alwala ba Mm.
shi yasa wannan hadisin kamar raddi ne akan hanafiyawa da su suka tafi akan cewa alwala na warwarewa in jini ya fito daga jikin mutum نعم to وقال الحسن hasan al-basri yace ما زال المسلمون يصلون في musulmi جراحاتهم ba su gushe ba suna yin sallah a cikin mikin da aka yi musu Mm.
aka yi musulmi miki a su yi sallah a cikin mikin nan Mm. وقال داووس dawusu yace ومعمر بن علي a da da ma'amarun aliyin نعم وعداء ko eh, wa- wa- Muhammad bin Ali.
to da Muhammad ibn Ali ibn al-Hanafiya dan Na'am.
sayyidina Ali Na'am.
Muhammad ibn Ali ibn al-Hanafiya Na'am.
wato dan sayyidina Ali نعم وعداء da kuma Ada'u وأهل الحجاز ko kuma Muhammad ibn Ali al-Baqir ake nufi نعم wato mahaifin Ja'faru Sadiq نعم eh Muhammad ibn Ali Zainul Abidina Na'am.
bin al-Husaini bin Ali bin Abi Talib نعم Eh, wanda aka fi wa lakabi da abu ja'afar shine ake a- ake masa alkunya da abu ja'afar aka fi masa lakabi da bakir Na'am.
bakiru Eh, wato wanda yake ya tsaga ilimi ya bayyana ilimi malami ne babba Na'am.
to ya faɗa haka nan a da'o a da'un abi rabahim نعم وأهل الحجاز da malaman hijaz نعم ليس في الدم وضوء وضوء dan jini ya fito daga jikin mutum ba alwala a kansa Ah, duk fuka sab'atu din nan na madina akan haka suke haka nan imamu malik haka nan imamu shafi'i
وأثر بن عمر Mhm.
نعم بعثرة Ba- ah, ab- ah, sayyidina abdullahi umar ya matsa wani kurji نعم فخرج منها الدم sai jini ya fito daga kurjin nan da ya matsa ولم يتوضأ Ah, abdullahi umar ya yi sallah ba tare da ya sake alwala ba a fitowar jinin bai warware alwala
وبزغ بن أبي أوفى دما ibnu abi aufa abdullahi abi aufa sahabi dan sahabi wanda ake cewa shine karshen wanda ya mutu daga cikin sahabbai a kofa ya mutu hijira ta 87 ya mutu hijira ta 87 an ce kafin ya mutu sai da ya zama baya gani Allah.
Ah, an ce abu hanifa ya gan shi Hmm.
sannan shi abu hanifa yana dan shekara bakwai Na'am.
shi yasa suke lissafa abu hanifa a cikin tabi'ai نعم to shi abdullahi abi aufa din nan yana sallah sai ya tofar da jini نعم فمضى في ya ci gaba da صلاته sallar sa bai yanke ba مم. وقال ابن عمر Abdullahi Umar ya ce والحسن haka na sanar basari في من يحتجم dangane da wanda ya kaho ليس عليه إلا وصل محاجمه ba abin da ake nema gare shi sai ko ya wanke inda ya kafa Mm.
ba ya alwala ba ba a ba a ce sai ya sake alwala ba Mm.
da yasa wannan duk kamar raddi ne akan hanafiyawa da suka tafi akan cewa wanda ya ah, kaho alwalarsa ta warware to حدثنا آدم بن أبي إياس Mm.
قال حدثنا ابن أبي ذئب Mm.
عن سعيد المقبري Mm.
عن أبي هريرة Mm.
قال قال yace abu النبي hurairah صلى ce الله عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce لا يزال العبد في صلاة bawa bai gushewa ana rubuta masa ladan sallah ما كان في المسجد matukar dai ya ci gaba da zama a masallaci ينتظر yana الصلاة sauraron sallah wanda dai yake zaune a masallaci ba komai ya zaunar da shi ba sai sauraron sallah to ladan sallah ake ta rubuta masa ladan sallah ake ta rubuta masa shi wannan shi yasa wannan kamar babban matashiya ce gare mu نعم musamman ma matasa wanda ake ganin a shiga masallacin kamar wani kidahumanci ne ko ƙauyanci Eh, ko da ba za a shiga an fi son sai dai a tafi a guje a yi maza a riske sallar liman a gane a zauna ko kaka a masallaci ba ƙaramin lada ake samu ba Shi yasa sai a samu wani an rubuta masa ladan salloli da yawa saboda ya zauna a masallaci yana ta sauraron sallah Mm.
amma kai ko ka ci sa'a zama ladan sallah ɗaya kawai aka rubuta ma ladan sallah ɗaya aka rubuta ma saboda ka ƙi yin abu mai girma kana ganin ai kamar wani ƙauyanci Mm.
ne eh, kamar wani ƙauyanci ne to ما لم يحدث matuƙar dai alwalarsa ba ta warware ba فقال رجل آدمي sai wani mutum wanda asalinsa ba balarabe ba ne ya ce ما الحدث يا أبا wannan da هريرة ake nufi da aka ce malami hudis ya ba hurera قال ya ce a sautu murya ta fito daga gare shi يعني أبو yana بكر.
nufin rihi ya fito daga gare shi
حدثنا أبو الوليد Mm.
قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبار بن تميم عن مم.
عمه مم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم Manzala قال sallallahu alaihi wasallam ya ce لا ينصرف حتى يسمع صوتا kada mutum dan yana cikin sallah ya ji cikinsa ya motsa ya ce bara ya daina sallah sai in ya ji murya ta fito daga gare shi أو يجد ريحا ko ya ji wari ya fito daga gare shi to sannan ne ya zama masa wajibi ya yanke sallah tun da bai da alwala
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمشي عن منذر بن على الثوري عن محمد بن حنفية مم.
قال Ah, Muhammad ibn Hanafiya dan sayyidina Ali ya ce قال علي Ali ya ce mahaifinsa كنت رجلا na مزاحا kasance mutum ne wanda maziyi yake yawan fitowa daga gare shi maziyi yana yawaita fitowa daga gare ni فاستحييت أن أسأل رسول الله sai na صلى ji الله عليه a kunyar وسلم a ce na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me hukuncin haka فأمرت المقدار بن sai na umarci الأسود mai gida dabnal aswadi فسأله a sai ya tambayi manzon Allah فقال فيه الوضوء sai manzon Allah ya ce alwala ce ke wajaba saboda fitar mazi
ورواه شعبة عن الأعمش in shubatu ya rawaito hadisin daga amashu wato an samu mutaba'a kenan نعم to حدثنا سعد بن حفص مم.
حدثنا شيبان مم.
عن يحيى عن ابي سلمة مم.
ان عطاء بن يسار اخبره mm, adam ne sarin ya bashi labari ان زيد بن خالد cewa zanen na اخبره halidin ya bashi labari انه سال cewa ya عن tambayi عفان sayyidina usman dan رضي الله affan عنه.
Allah ya kara yadda gare shi قلت nace ارايت اذا جامع idan ba ina so ka bani labari da a ce mutum zai sadu da iyalinsa فلم يوني sai zamo mani bai fito ba daga gare shi قال عثمان menene hukuncinsa sai sayyidina usman yace يتوضا ai abin da zai a wannan halin yayi alwala كما توضا kamar yadda zai للصلاة.
alwala in zai sallah wanka kenan bai wajaba ba a kansa to ويغسل ذكره a ya wanke zakarinsa قال عثمان sayyidina usman yace سمعته من رسول na الله ji صلى الله wannan عليه hadisin وسلم yadda ka ji na faɗa ma shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana da na faɗa ma haka da ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa
فسألت عن ذلك sai jin halidin yace sai na tambayi sayyidina ali daga wannan magana dai والزبير Zubair ibn al-Awam Wa Talha.
da Talha ibn Ubaidillah نعم وأبي بن wanda كعب su wa'annan hudun da sayyidina Usman da sayyidina Ali da sayyidina Zubair da sayyidina Talhatu duk muhajirai ne suna cikin kuma al-ashratul mubashsharuna bil jannati نعم kuma na tambayi Ubay ibn Ka'ab wanda shi ansari ne mutumin Madina ne shine shugaban qurra'u makaranta Qur'ani zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam رضي الله عنه Allah ya kara yadda a gare su فأمروه gaba ɗaya بذلك suka ce da zaidu ai maganar nan yadda sayyidina Usman ya faɗa haka take cewa yi alwala
حدثنا إسحاق wato wannan magana ce da yake an samu sabani wasu suna ganin wannan hukuncin yadda aka kawo mansuhi ne cewa da can ne da farko lamarin yake haka amma su suna ganin ba mansuhi ba ne shi kansa buhari mai wannan littafin allah ya ƙara yadda gare shi yana ganin cewa hukuncin ba mansuhi ba ne amma dai tare da haka ya ce ai wankan ya fi saboda ihtiyadi ehin ai wankan shi ya fi saboda ihtiyadi amma dai nan zarar mutum ya sadu da mace amma ya zama mani bai fito ba daga gare shi cewa ai wankan bai wajaba ba amma mafi yawan malamai duk sun tafi akan cewa a ai matukar ya fitar da hashma ko da mani bai fito ba daga gare shi to wanka ya wajaba akwai hadisan da suke shaidawa da wannan ga wannan masabar ta biyu da aka faɗa نعم to حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر مم.
قال أخبرنا شعبة مم.
عن الحكم مم.
عن ذكوان أبي صالح مم.
عن أبي سعيد الخدري مم.
أن رسول الله صلى الله عليه Manzon Allah وسلم sallallahu alaihi wasallama أرسل إلى رجل ya من aika zuwa wani mutum الأنصار daga mutanen Madina sunansa Itbanu نعم Itbanu sunan mutumin nan Itbanu ibn Malik al-Ansari نعم to فجاء na- sai mutumin ya zo ورأسه يقدر alhali kansa yana digar da ruwa فقال النبي sai صلى manzon الله Allah عليه sallallahu وسلم alaihi wasallam ya ce da shi لعلنا Ai mun أعجلناك gaggauta ka sanda muka aika ka zo kana tare da iyalinka shine kai maza kai wanka ka zo فقال نعم sai mutumin ya ce kwarai haka aka ya rasulullah قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجلت idan aka gaggauta ka irin wannan ko أو أهدت ka sadu da iyalinka sai ya zamo ba abin da ya fito daga gare ka فعليك ko ka الوضوء tsaya ka alwala kawai ba sai ka yi wanka ba
تابعه وهب da wahabu ya yi muta ba a wannan hadisin قال wato ya حدثنا so ya شعبة ruwaito hadisin daga shu'ubatu wato ya muta ba a ganin rumnu shumailu نعم قال أبو عبد الله buhari ya ce ولم يقل كن جندر gundaru a tasar ruwayar bai ce ba ويحيى haka nan ya haya ba su faɗa a tasu ruwayar ba An shubata.
an shubata a ruwayar su daga shubatu ba su ce ba الوضوء aluru ba su faɗi lafazin aluru din ba نعم kawai cewa suka yi fa'alaika fa'alaika aka shafe mubtada Na'am.
an faɗa cewa akan shafe mubtada ko wa hasu ma yu'lamu ja'izun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma نعم kuma wannan hadisin ah, yadda aka faɗa da wannan sigar muslim ya fito da shi haka haka nan nasa'i da ibnu majah to نعم to kuwa ta shi babu babu rajulin yiwa ri'u sahibu babu rajulin yiwa ri'u sahiba
abin nan ɗin kenan da yake cewa idan atil khitana ne wa gabatal hashaba shi ne aka ce hujjar wa'yancan kenan نعم yawwa shi ne hujjar wanda suka tafi akan cewa wankan ya waje ba yayin da